أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabilul huda ga wanka tare inda muke gabatar da littafi na al'adabul mufrad na wani malami muhammad zain ismail wanda aka yi saninsa da imamul buhari rahmatullahi alaihi da fata allah ya mana muwafaka a sabon da zama karanta yau muna ranar lahadi nawa ga wata rabiu sani na yake hudun tarihin kullum jiya tara yau goma ga watan rabiu sani shekara ta 1446 a wancan satin muna babe na 339 ruwaya ta 783 ko wadda mun karanta ta muka ce za a ƙara binta satin gaba shi ne ya ce babun ƙaunin rajul ma sha Allahu wa shaida faɗa da take zawa ta mutu yau da gobe shine buhari kulla baban ne ce kaulin rajul faɗan mutum masha Allah haka Allah ya nufa wa shi ita kuma ka nufa ko kuma haka Allah ya so kaso kenan a abubuwa baka ce ba haka Allah ya so kuma wane ya so baka ce ba misali haka Allah ya nufa kuma ka nufa kamar wani abu in ya same ka na darura ko na jin daɗi ba ka dangana ɗan adam ba ka ce haka Allah ya nufa kuma ka nufa ko kuma haka Allah ya so ka so kenan shi ne ƙaunin rajul masha Allah wa shaida kenan wannan matsala ce ta tauhidi muka ce wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala laisa ka mislihi ne shi ko ba a gama shi da kowa hatta annabawa da manzannai da mursalai inda Allah kadai ake cewa sai Allah kenan nan wannan kalmai ita ce wannan ruwaye wani namiji ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana sai annabi ya mai da mai magana ya ce ka gama ni kamar kishiya ga Allah ka ce abinda Allah Allah ya so shi kadai yake wakana mun karanta ruwaye wancan satin ko yace qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Abdullahi dan Abbas ne ya ce wani mutum ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma sha Allahu wa shi'ita haka Allah ya so kuma ka nufa ko haka Allah ya nufa kai ma ka nufa kun gane magane ya ce wa annabi haka Allah ya nufa ka nufa haka Allah ya nufa ka nufa ko kuma haka Allah ya so ka so kenan annabi sai ya ce mai ja'al ta lillahi niddan ka sanya wa Allah kishiya mi zaka ce ka ce masha Allah wahdahu abinda Allah ya so shi daya kamar hadisin mu na sama baka ce ba la yaqulu rajulu Allahu fulan baka ce ba in ba dan Allah ba da wani sai dai ka ce in ba dan Allah ba da ni da ni yawa kenan kamar irin wannan ne kenan wannan mas'ala ce ta tauhidi wanda mutane suna ga kamar darajar annabawa ko a darajar annabi sallallahu alaihi wasallama an ce kamar yanzu a mutanen yanzu kace ka a ce irin wannan sai su ga kamar wani na ƙasa daraja ce ta manzanni ake ko wani abuwa su ko manzannin shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya hana ayi wannan kamar shi Allah duk abinda Allah ne shi kadai ake cewa ba a gama mutum ko malakun muqarrabun ko nabiyyun mursalun duk ba a gama su da Allah kamar nan kaga ai da ya ce mai masha Allahu wa shi'ita haka Allah ya so kaso ko haka Allah ya so kaso ya ce mai ja'alta lillahi na da kawa Allah ne kenan kawa Allah kishiya sai ya ce duka ce Allah shi kadai to anan ka muhara karatu za mu ɗauko in ka ɗauko su a dukkan duniya a dukkan halittu na duniya su wane ne a waliyan Allah wanda suka yi kusa ga Allah su wane ne annabawa waliyan Allah wanda suka yi kusa da Allah su ne annabawa mun gane to su ma annabawan in ka zo ai su ma kashi-kashi ne in ka ɗauki annabawa gaba ɗaya na ubangiji a cikin annabawan ubangiji ba darajarsu ba ɗaya wani yahi wani yahi wani daraja annabawan Allah gaba ɗaya wani yahi wani daraja annabawan Allah dan Allah maɗaukaki a can cikin suratul isra'i ya ce laqad faddalna ba'din nabiyina ala ba'din wa atayna wa dauda zabura Allah ya ce mun fifita shashan annabawa akan shashi kenan me za gane nan atta annabawa wani yahi wani daraja a cikin annabawan Allah wannan kenan in ka zo kuma ai annabi daban ma'aiki daban dukkan ma'aiki dukkan annabi dukkan ma'aiki annabi ne amma dai ba dukkan annabi ne ba ma'aiki to nan na farko muka ce hatta annabawan Allah ya fifita shashi akan shashi kamar ayat da Allah mai kako to haka in ka zo su ma'aikan wanda Allah ba su risala su ma haka Allah ya fifita shashensu akan shashi su ma'aikan ai ma'aika wanda Allah ya aiko su ma Allah ya fifita darajar su gurin ubangiji ba ɗaya ne ba Allah ya fifita shashe abkan shashe kawo aya sannan da za kuma la'aya tilkar rusulu can cikin bakara ko ya ce tilkar rusulu waɗannan manzannan faddal na ba'aduhum ala ba'adin mun fifita shashe a bisa shashe mun ba wa'ansu daraja sun fi wa'ansu ai ci gaba yace minhum man kallama Allah ko wa rafa'a ba'dhum darajatin kenan kaga wannan ai ta nuna ma hatta su manzanna ma'aikan wanda Allah ba su risala wani yaki wani yaki wani to in ka biyo layin na farko ke ka doka kenan ab al'umman musulmi sun hada akan duka al'umma waye hifadala a cikin waliyan Allah suwaye annabawa annabawa su suka yi daraja a dukkan a dukkan bani adam ko to in ka zo a cikin annabawan kuma wa yahi daraja muka ce muka muka ce annabawa su ma wani yahi wani ko kuma a cikin annabawan suwa suka yi daraja su ne wa manzanni kenan rusul su ne suka yi daraja su ma rusul din ko muka ce Allah ya fifita wa'ansu akan wasu to a cikin kuma manzannin kuma suwa suka yi darja su ne ulil azami minar rusuli waɗanda ake ce musu ulil azami minar rusuli su guda nawa ne su nawa? su biyar ulil azami minar rusul su biyar kenan a cikin ma'aikan ma ulil azami minar rusul su suka yi wa su suka yi dukkan sauran ma'aikan da annaba su ne gaba ai su annabawan Allah ba duka ba aka zana mu a alkur'ani tayya minhum man qasasna wa minhum to daga cikin su da kuma wanda aka labarta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin su da kuma wanda ba a labarta ma in ka koma alkur'ani da ya zana sunan mutun nawa 20 da 20 da wani ko to a ina za ka samu sunansu kaga kuma tilka hujjatina tilka hujjatina na zai zana ma wajen guda 18 a jere tilka hujjatina ka jiro nan zai zana ma wajen guda 18 sauran kuma da ka shiga ka samu to abin da zai gane nan a cikin ma'aikan da Allah ya aiko ulul azami minar rusul su suka yi kowa daraja su ko ulul azami minar rusul su ne guda nawa ku zana su muhammad sallallahu alaihi wasallama ibrahim musa isa a sake Ibrahim karanta shari'a lakum min ad-din yake zana su shari'a lakum min ad-din ma wasabihi Nuhan nuhan daya wannan zai auhaina ilaika muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ana ki madina ko kenan ka karanta ga sunan su guda biyar waɗannan su da ake ce musu mi ulul azami minar rusul to su ko ulul azami minar rusul din kuma kenan yanzu mun dauko tun daga waliyan Allah suwaye farko annabawa annabawa su ma cikinsu wani yayi wani daga annaba kuma sai wa ma'aika ma'aika su ne gaba da annabawa su ma ma'aikan muka ce wani yayi wani muka zo kuma a cikin ma'aikan kuma suwa suka yi daraja ulul azami su ne wannan guda nawa su biyar kuma a cikin su ulul azamin ma to wane ne ogan ogansu kenan muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine kiyayyensu kenan shine yahi su fadala yahi su daraja yahi su komi a cikin ulul azab din ma shi ma dalili ne cikin suratul isra shi ma ce inna fadalahu kana alayka azima lalle fadalar da Allah ya maka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama kabira mai girma ce fadalar da Allah ya ba mai girma ce kuma hadisi ya tabbatar da wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama gurare da dama yana cewa ana sayyidu walad adam yawmal qiyama ni ne shugaban iyan adam ranar tashin kiyama ni ne farkon wanda kabari zai tsage in hutu ni ne farkon mai ceto ni ne farkon kaza ni ne farkon in an je ta rikice an yi gabas an yi yamma kowa ya rasa inda zai je an bi ulul azam din nan gaba daya kowa ana zawa gurin shi ya je ya ga ubangiji a yi hisabi ulul azam din nan gaba daya kowanne ya ce ba ya iyawa sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ana laha ana laha annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya faɗi ya yi sujada gaban al'arshin ubangiji ubangiji ya ce ya muhammad daga kanka sal tambayi a baka annabi ya ce ummati ummati kenan kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ulul azam imma shine wa shine gaba dan wanda yace inna fadalahu kana alayka kabira lalle fadalan da ubangiji yama mai girma ce to abin da muke so mu je nan da ake cewa kamai kaga annabi ne babu kamar shi ko muna so ne mu je wanda suke kamai annabawa su kai su kamai daidai su gama haƙƙin da ake ba Allah su ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi dai a ƙarshe mun shine ogan ogan su gaba daya da muka biyo tun da gurgurko to duk da wannan in ka je zaka ga dukkan wannan annabawan Allah ya yi albarkantu a jikinsu a addu'ar da zasu yi a wani abubuwa duk Allah ya musu albarka annaba na gaba daya kuma wannan annaba zaka ga ana tabarruki da su ana kaza da su ana kaza da su lokacin da suke rayu kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama in ka karanta littattafai na dalailin nubuwa da dama an zaga irin abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallama da ake neman tabaruki da shi ayi kaza da shi yayi addu'a yayi kaza in ka karanta wannan littafin wanda babu littafin kusa kusan nan wanda ya ka daraja da fadala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar littafin ash-shafa bi ta'riful huququl mustafa na qadi iyad kaga in ka karanto shi duka zai gaya ma fadaloli da darajoji da wani tabarruki da da duk yadda ake gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma da duk wannan abin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan annabin yana raye ne ai wancan satin kamar sai da karatu mun ka irin fadalar annabi sallallahu alaihi wasallama muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin fadalar shi da tabarruki da ake nema a gurin shi duk abin da ma ya rike hannun shi in ya mai addu'a an huce gurin mun ka tani wancan satin a bakurera wata aba horera hadisa aba horera ke cewa a taitun nabi sallallahu alaihi wasallama bin tamratin aba horera ya ce na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da wani yan dabino na a hannuna kamar dabino haka ya liƙe kamar guda shida sai ya zo kawo annabi da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba annabi dabinan ya ce ya rasulullahi ya manza allah ud'ullaha fihi nabi barka roƙa min wannan dabinan su yi albarka yan dabinan shi kamar guda shida misali ya ba annabi ya ce annabi ya yi yawa wannan dabina nashi addu'a dabina yayi mi yayi albarka aba hurara yace annabi sallallahu alaihi wasallama fa dammahunna sai ya damke dabinan a hannun shi fada'a alaihunna sai wa wannan dabinan addu'a ya ce wannan dabino na abu huraira allah ya sanya musu albarka sai annabi sai mai da wa abu huraira wannan dabina ya ce mai wajen alhunna fi musu da tika ka sanya shi a cikin kamar kaja wannan lalita wanda da ake kullawa yana da ita haka ya ce ka sanya cikin wannan safon ɗin taka amma da ya ce in ka sanya ciki kawai in kana so ka zira hannunka ka ɗoka ba sa ƙarewa kawai ka rika sa hannunka ka ɗoka ba sa mi ba sa ƙarewa a ba huraira ya ce kada hamaltu min zalika tamuru kaza wa kaza yace wannan dabinan in na cira na sa hannuna dokowa nake kawai buhu yake ajewa ya soko ya zuba ya doko ya zuba yayin ta cika buna da wannan dabinan yace wannan dabina wannan safat din kajakin nau tace wa kunna na akulu wa nad'imu minhu ya kasance kullun a gida kawai abincin mu wannan safat din wannan kajai he sa hannun doko mu ci abincin dare mu ci kullun haka muke cin dabino ya kasa karewa duk yaki da za a je bulaguro za a yi a ba ku naira da ne da kaje shaka ya kule ta dabinin ko bai karewa dalilin wa hannun annabi ya rike dabinin ya mai addu'a mun gane wannan kajai ko wannan lalita ta abahu rera tana nan tana nan har zamanin annabi ya rasu ana cin dabinan nan zamanin abubakar ana sa ana ɗauko dabinan nan zamanin umar ɗan haɗa radiyallahu anhu ana ɗauko dabinan nan sai zamanin usman ɗan affan lokacin da aka yi fitinan nan ai fitina ta wakana zamanin usman ɗan affan lokacin da aka zo ana rikici a madina fitina ta zo a babu rera yana ɗaya daga cikin wanda suka kare usman ɗan affan to a nan ne aka samu wani mugu ya wacce wannan lalita ya yanka ta ya kai ya kama ya tsaga ta shi kenan kuma albarkai tun da ya tsaga ta ya wace ta a wurin yaƙi to daga nan abuwa wurin rasa wannan lalita ta shi kenan kaga miye nan saka gane wanda suka ɗauka nan kenan kaga hannun annabi ana mai da shi ana neman tabarruki da shi haka kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai kai ko ruwa za su sha wannan kowa sai ka gulguletin shi ko randan shi ko salkan shi ko dan kwanan shi da ruwa ya aje a gidan annabi annabi yakan san hannu ya sa hannun shi zai sawa ruwan addu'a kamar annabi da ya rika tsoma hannun yana tsoma hannun yana tsoma hannun yana tsoma hannun a kowane abu mashayinsu kamar yanzu duk wani abu da zan mu sha sai mu kawo mai randa mai gulguleti mai roba da ya aje annabi da yana sa hannun shi a ciki da kwa hadisin anis anis dan maliki ke cewa wata rana aka yi wuyan ruwa a madina da aka yi wuyan ruwa mutane suka rasa ruwan alwala da mutane suka rasa ruwan alwala sai suka kawo jikunansu na alwala kamar kowa kawo fitin shi da sahanin shi kowa ya kai zo ya ajiye gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannayen shi a cikin wannan jikunan da sokin da wani tulu da ne yasa da yasa duka a lokacin sai suka cika da ruwa mai ruwa ya hadisin anis ce sai gani ina ga hannun annabi ya bago min alma'i ya tsotsin shi suna hutawa ruwa na hutawa inda ka san famfo ci haka ya tsotsin shi na hudar ruwa kowa eh haka yace ta mai mukabako kaga sai ruwa duka ya zo suka yi alwala suka yi komi suka kare haka zakka ga hatta ruwan in annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala ya kare dan neman tabarruki da shi ruwan alwallai shi zakka ga ana waso sau ruwan alwallai shi lokacin da kai hadisi a hudaybiya urwa hadisin urwa a hudaybiya yace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kare alwala sukan ɗauki ruwan tsoron alwallan shi har suna kamar su yi dambe wannan ya warta wannan ya warta kowa yana sani tsoron ruwan alwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan yayi tabarruki da shi haka kuma zaka ga dukkai jikin annabi da duk abin da yake jikin annabi sahabbai suna yi tabarruki da wannan abubuwa hatta wa tofi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya yawu na annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna ne suna tabarruki da yawun annabi sallallahu alaihi wasallama a madina garin manzo duk yaron da aka haifa sai an ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai tahaliki ya zo ya tamna da binu ya sa wa yaron nan a baki me ake nema dan yawun annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da yawun shi wannan wanda aka haifa dan yaron ne samu tabarrukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin su abdullahi dan zubairu awwalu mauludin wuli da fil islam ba'da hijira shine farko wanda aka aiwa a madina bayan an hijira duk an kasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan abu kuma kai annabi in ya ko bakka da lahiya in ya ma tohi a inda baka da lahiyar a nan za ka warke yadda ka sa an cire kai haka ke warkewa hadisin wannan shi ma hadisin sa'ad ibn abi waqatin na shi ba wannan musulmi ya hudu hadisi ina ga hadisin gazawatul haibar lokacin da za a je haibara lokacin da za a je wani yaki haibar annabi sallallahu alaihi wasallam kun san haibar an je an je ba a ci ba a ci su da yaki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadin sai ce la'adiyan nan rayata gadan ala rajulun gobe wannan tutar yakin zan ba wani daga cikin sahabbai wanda wanda zan ba wannan tutar yana son Allah da ma'aikinsa kuma manzan Allah Allah da ma'aikinsa suna son shi annabi ce ni zan ba da ni tutar yakin na awa ga wani gobe wanda zan ba sai annabi mai shaida ce shi wannan mutumin yana son Allah yana son manzan Allah kuma Allah da manzan Allah suna son wannan mutumin za a ba shi tuta ko to kan sahiya ta yi sai kowa cikin sahabbai yake ga wane ne za a ba tutan nan kowa ya kwane na addu'a yana cewa Allah sa ni ne za a ba shi da yake cewa a ruwaye falamma asbahan nasu gadu ila rasul sallallahu alaihi wa sallama da sahiya ta yi sahabbai duka aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka zo gurin annabi annabi ya ce aina aliyu ina aliyu bin abi talib aka ce aliyu yana gida bai da lafiya ciwon ido yake annabi ya ce a kira shi aka kira ali da aka kira ali bin abi dalibi fa ba saka rasul sallallahu alaihi wasallama fi ainihi wa da'alahu sai annabi ya tohi a cikin idan nashi ya mai addu'a anan sai idan ya warke ya bai taba ciwon ido ba kenan kaga sahabbai da dama in sun ji ciwo ko sun ji wani abubuwa annabi in ya musu tohi a gurin an huce gurin an warke kaga ana tafaruki da kenan da yawo annabi haka da kwai hadisi shi ba mutafiqun alaihi hadisi abi mushal ash'ari yace wata ran suna wani yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama da abi qadahin sai yace ku kawo qadahin kamar gukuru haka da ruwa da sai ka fata wadda sai wanke hawi fa ka sala yadaihi sai wanke hannun shi a cikin wannan akwashin da sai kawo waman ma da ya kurkure bakin shi maida sai ba su abu mushal ash'ari yace ishira ba minhu ku sha daga wannan ruwa dama annabi ya kasance in zai wuta yaki yakan zuwa da matan shi ummu salma da ita aka wuta wannan yakin tana cikin wani bukka haka tana ji duk abin da aka yi sai ummu salma ta yi kira ta ce ta kuma ya kadda kuma ce ummu kuma latansa ummu latansa ummu kuma a ruwa yake ta kadda ta yi kira ta ce ka amince uwarku wannan sauran ruwan da yake cikin wannan abin nima a kamun insha kaga sai ta bauki da ni eh eh ummu salma ta ce a kamata kenan duk abin da annabi ya toha na cikin ruwa kenan suna tabarruki da wannan zuha zuha wannan zuha tamu suna tabarruki da zuhan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi shi ma alis hadisi da shi ma mutafiqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gidan Abu Dalha gidan Ummu Sulaim rumaisa yakan zuwa nan da ya je lokacin kailula ne sai barci kailula ya kwanta kamar barcin kailula ya kama shi da barcin kailula ya kama shi sai ita un musulun rumaisa sai ta zo kamar da dan wani kamar ka zo da wani dan kwalba-kwalba da mushur haka sai take bi haka goshin annabi take ta tsumine zuwa annabi take sa ta a cikin mi a cikin ɗan kwalba sai annabi ya harka ya ce wata ma za ta sini imi kike yi da wannan zuwatawa sai ta ce ai baka sani manzan Allah ba wannan shi muke gama mai turare wanda muka gama wannan zuwa ta ka muka yi turare duk turaren madina ba turaren da ya kai shi kamshi zuwa wa eh zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam um musulmai murmai ta ce in muka gama wannan muka yi turare zuwa nan ta kamar yanzu ba turare ba ana kamu daga maiduguri daga ina ne ana ka turare a ce wadda in ka sa shi in ka huce ma sai an ji kamshi ko kuma a gama turare a ce wannan turaren daga nesa ake jin kamshin shi to su zamanin annabi ummu sulaim rubai ta ce ita take da lakanin na sirrin turare wanda duk madina babu turare mai kamshin turaren mi da mi take yin shi zuwa annabi in yana kaidula sai ta yi sai ta katsa sai ta gama ta yi turare in ta gama duk turaren madina babu kamar shi kaga an yi tabarruki da ni da zuwa shi haka kuma hadda kayan sa shi sahabai mutum zai sayi riga ko wani abubuwa Allah Allah yake ka annabi wani sahabi aka ka annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar riga ana ba annabi kyautar riga da ya sa ma sai sahabi ya ce manzo Allah san rigar ne sahabai sai ga bai daidai ba daga ba annabi riga kace a baka kuma annabi ai daga an tambaya ba da zai annabi hudda ya bashi sai yake cewa sabon yan uwan shi nayi wannan ne da in samu tabarruki da wannan rigai wa'azu suna jira rigar manzon Allah ma in sun mutu abin ne su da ita ai mai hadisi nan baya cikin adabul mufrad na asma'u diya abubakar ko asma'u diya abubakar ai da kwai rigar manzon Allah gurin ta ita asma'u diya abubakar yaya ce ga Aisha Siddiqa Humaira diya abubakar ce ubansu daya dai ita Aisha ta riga asma'u rasuwa to da kwai riga bayan asma'u ta rasu bayan Aisha ta rasu da kwai rigan manzon Allah sai ita asma'u ta amsa rigan nan tana gidan asma'u sai asma'u take ba da labari take cewa wannan rigai na ga suri hali mardana muna wanke ta ne ga mara lafiyar mu sai su warki kenan daga mutum bai lafiya wannan riga ta annabi sai a sa ruwa a wanka sai ka sha ko kai wanka sai ka warki kaga ana tabarruki da ni da me da da rigashi haka kuma gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ana tabarruki da gashin shi da kai hadisin shi ma sahihi a hajjatul wada'i annabi sallallahu alaihi wasallama yake baitin yaje yayi me yayi me yaje yayi jiha yazo ya zamna a gidan shi Amina sai ya kira Hallal wane mai aski mai aski sai fara mai aski mai aski dai fara mai aski sai yace ya fara askewa daga ina daga dama kenan da za a fara aski sai yace ya aski daga dama sai aka fara aski mai da dama mai ruwa ya ce dai fara aski da daman nan sahabbai da suke gaban shi sai yake raba musu gashi ɗaya yake raba sahabbai gashi shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe da aka aske damai sai aka zo ake haske ake aske hagum inda ga wata ruwa da ana aske hagum din sai ya kira Abu Dalha sai tsakuri gashi da yawa ya bashi ya ba Abu Dalha gashi yace wannan aba ummu muslim ta ajiye a gurin da mai sa'uwa adis to wannan gashi na annabi sallallahu alaihi wasallama haka shi ma suke tabarruki da shi in mutum bai da lahiya sai a zo sai a jika gashin sai a baka sha an wuce gurin sai ka warki kenan kaga ayi tabarruki da da gashin shi da kuma hadisi shi ma kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya hadisi ne wanda buhari ya huddo shi hadisi usman bin abdullahi bin mawqif yake cewa da hanna ala ummu salma wata ran mun shigo gurin ummu salma mata annabi sallallahu alaihi wa sallama da muka shigo gurin ta fa aharajat ilaina sha'arun min sha'arir rasul sai ta kuddo mu wani gashi daga cikin gashin manzon Allah da ta hudo gashi daga cikin gashin manzon Allah zai ga anan sai ta ce wannan gashin anan yana gida kullu man ishtaka duk wanda a zamanin bayan mutu annabi duk wanda bai da lahiya sai a aika gidan uhe ɗauki ruwa a cikin ɗan kwano sai a aika ina gidan ummu salma sai ta sa gashin na annabi ta motsa ta motsa sai a kama ta sai ka tashi a nan kawarki ta ga ayyumi tabarruki da gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma wacce sata aimun wadi na wannan abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair wata ran ana mimi ana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hijama sai abdullahi bin zubair ya zo da abdullahi bin zubair ya zo an kare hijama kamar shaushawa umman zamiya ma kaho ko wannan ba jini ne ba a cikin wannan abin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki jini ya ba abdullahi bin zubair yace je ka wannan jinin ka binne shi inda la yaraka nas inda mutane ba sa ganin ka abdullahi bin zubair da ya kwana ya kalli gabas ya kalli yamma sai ya kwankwaɗe jini ya shanye sai kuma gudu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya san yayi haka sai ya ce mai ina jinin sai abdullahi dan zuwa ya ce na sa shi inda kowa bai ga shi ba ya ce shan shi kai ya ce e sha ne sai annabi ya ce mai lanta masakan naru illa wuta ba za ta shafe ka ba sai dai ta hana rantsuwa shine wa iminku illa warida da kowa sai ya bi ta sirati yace wuta ba za ta shafe ka ba sai dai kawai ta wuce wa sirati kuma a nan ne ga wata ruwa ce mai wailun laka minan nasu wa wail nasu minka kai canka da mutane kuma kai can mutane da gare ka har ya faɗo wani abu na gaibi akan Abdullahi bin Zubair yadda Abdullahi bin Zubair za su yi rikici da shi da Umayya ayi kaza ayi kaza ya gari kaga jinin manzon Allah ya kwankwade to kaga wannan rayuwa annabi duka da komun shi ana mi tabarruki da gashin shi da yawun shi da kayan sawar shi da rigar shi a bayan ya mutu ma duk suna tabarruki da wannan to mun ga wannan ko to yanzu annabi ya bar duniya wannan abin ya bayan ya mutu da kai gashi gidan ummu salma ana zuwa ayi tabarruki da shi to annabi ya bar duniya sai mu leka mu ga waye farkon halifa abubakar bayan abubakar umar bayan umar bayan usman to sai mu ga su ma an musu haka kenan in ka ga yanzu da annabi ya bar duniya abubakar siddiq sani isra'il ko isu ma filgari ko duk fadala darajar abubakar siddiq da ya mutu shi ma ya raba gashin shi an tsoma an sha an wanke rigar shi an sha ya yi tohi an sha ta ga bai ba malamai suka ce ko hadisi da ibi babu inda zai ga wannan ka zo duka hulfa urashin suka je ba su yi wannan ba asharatul mubashiri na bijan na ba su yi wannan ba sahabbai da suka yi mubaya ta hata shajara ba su yi wannan ba ahalul badar da ahalul uhud duk ba su yi wannan ba sai malamai suka ce wannan tabarukin ana yi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko annaba kadai amma dai ya su wancan ba za a yi tabaruki da su ba kenan wannan yanzu na gashin kai yanzu duk walitattakaka wannan hususiya ce ta annabawa yanzu ba wanda za a samu ya zo a jika gashin shi a sha ko a jika rigar shi a sha ko a yi wasu sauruwar alwallar shi ko a yi kaza ko a yi kaza a yanzu babu wannan haka malamai suka ce a rubuce malamai haka suka ce babu wannan wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kada yake wa wannan kuma an yi wannan duka kuma wannan malamai suka ce wannan kayan na annabi wani gashin shi wani rigar shi a duniya mutum yanzu babu shi amma da yanzu ga a rezo sosiyo facebook ina ne an sa wannan riga annabi ce wannan takalmin annabi ne wannan gashi annabi ne a kano ma ana gwada shi a ce gashi annabi amma dai malamai mutafikun alai sun ce wannan babu shi a yanzu kuma annabi ne kadai yake da wannan hususiye na aini wannan tabarukin duka da muka tsana sama sama in ka koma muka ce ashafa li hukukul mustafa duk zaka ga irin wannan irin wannan irin wannan da dama na tabarruki da kuma wani abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan annabi ne kare ake wa tunda in ka dauko hatta qurun mufaddala in ka fudda ma muka ce sahaban babu wanda ka anwa khulfa'u rashidin ahal badar bai'atu shajara kazo wannan qurun mufaddala kai kazo har su imam maliki ma wannan kazo su wannan buhari su har suka zo baya da malaman da suka zo baya da wuya zaka ga malami su buharin nan yanzu da mutuwar shi shekara 1200 da wani abubuwa ko imam malik shekara kaza da wuya zaka ga an ce ga riga imam malik ana wankewa ko a shawa labari shuni ana wankewa ana sha a warki ko ana kaza ana kaza kenan wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ake wannan tabarrukin da shi kenan kaga kanin labari zai ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin annaba ma shi ne shi ne ogan-ogansu kamar yadda muka ɗauko tun da farko a dukkan kanin labari muka ce a dukkan duniya suwa ne ne waliyai wanda suke kusa ga Allah annabawa a cikin annabawa kuma su ma tsakaninsu muka ce wa'ansu sun yi su wa'ansu sun yi masu bi musu sai manzannai manzannai sun yi annabawa ko su ma manzannai wasu sun yi sai wa sun yi wasu a cikin manzanni su waye gaba muka ce ulul azami a ulul azami waye gaba muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan kaga shi da kanshi amma da yace ja'alta lillahi nadda duk wanda daraja da gare annabi kaga yace masha Allah wa shi'ita yace baka ce ba haka Allah ya so kaso sai dai kace masha Allah wa da haka Allah ya so shi kadai kenan in kai wannan kamar kai me ka gama shi da ka gama shi igal da Allah ne kaga duk wannan darajar da Allah da muka zana da wannan baiwa da tabarrukin da Allah mai da inna fadaluhu kana alayka kabira kinna amma dai yace ka faɗi wannan kuma hallo yace ba za ka ce ba Allah da wani ko da manzon Allah ba ka gama ba kuma ba ka gama ba da wani in Allah ne ka ce in ba dan Allah da baka wannan kenan baka ce ba la yaqulu rajul Allahu wa fulana Allah da wani in ba dan Allah kai jiya barayin nan da suka shigo gida ai da sun mun aika aika in ba dan Allah ba da yan sanda ko in ba dan Allah ba da da mai gaji kaga ba a faɗi wannan kenan irin wannan gudun ko da annaba baka gama ba duk eh dai in ba da eh dai ka ce ya misali sai shi na bin sababi yake zawa in ba dan Allah ba da sababin wane yana nan ai je barayin nan da suka zo da sun ma'aika aika a gida kun bar dan Allah ya kiyaye ni ba da sababin wannan mai gadin nawa yana nan ko da sababin yan sandan nan sun zo wucewa amma dai baka cewa kun ba dan Allah ba da polisan nan ai da an ka da an yi kaza baka wannan kenan wannan a matsala ta tauhidi bakka gama hatta annabawa da abinda haƙƙi ne na Allah shi kadai kenan shine wannan ruwa da yama la yaqulu rajulu Allahu wa fulana da kuma qaulu rajulu ma sha Allahu wa shi'ita sai zo babe na 340 ya shi a tabarruki kamar yanzu wannan wanda muka fadi ai ana tabarruki da annabi da yawon annabi bai da lahiya bai da lahiya ko annabi ali bin abi dalibi ciwon ido yake aka mai tohi ko muka ce gashin annabi sukan aika gidan ummu salma ta sa musu a ruwa ta jika su kama mutum bai lahiya warki kaga wanda duk tabarruki ne ake dawa tawassuli ku aiki da ayyukan alheri ne zaka yi tawassuli kayi wani abu ka zakana zaka roki wani abu yake yi tawassuli da wani aikin ka na alheri dan Allah ya biya ma bukata eh mu je wata mas'ala ce wanda mun zo kan karatu a Hausa ka bude ta babun gina'u wal lahaw sabon mi mine ne ginawu zai ma babi akan waka walauha wasanni in aka ce gina waka allahu kuma ya wasa ko ya shassan magana duk tana dokan lahau sai ya ce قال حدثنا عبد الله بن بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال أخرج خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو, تر لو ترك أحدا لترك هذا
to kan muje shi jin waka a yanzu ka san illa man rahima rabbuka daman annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi zamani zai zo da waka da giya da zina su zama to kamar ba haramun ne ba to yanzu ku ai kaga mun zo zamanin ko tun da yanzu nan wane ne bai jin waka wa bai jin waka ai sai ta isko ka ta inda kake wai sai ta isko ka ko a hucewa sai dan baka lanya ta inda yake waka ta isko ka yanzu ko to kaga shi sahabbai sahabbai su bisu jin ta ba kwata-kwata abdullahi dan umar wata yana ta yada nafi ai abdullahi dan umar amma dama daga an ce amma hadasa ne an malikin an nafi da alibin umar ko to nafi bararren bawa ne babban almaji na abdullahi dan umar wata ran suna tahiya da abdullahi dan umar da da nafi suna tahiya sai suka bi wata hanya sai wani makiyayi yake sarewa ai makiyaya don samu da shaƙi a daji suna sarewa nan mai daɗi ka ji ɗako ana busa ta sai abdullahi ɗan umar sai ya sare wannan ka zo mai kunne ana busa abdullahi ɗan umar da ya ji sare wannan ma sai haka sai ya riƙe kunnen shi in an yi tafiya an yi gaba sai ce na fiye cewa na fiye har yanzu ana jin abin na fiye ce ana ji har yanzu ana jin abin har yanzu ana ji sai da suka yi can nesa ya ce wa nafi har yanzu ana jin abin nafi da ya ce ba yi ta kwana ya bude kunnen shi sai ya ce wa nafi wannan abin da na aikata haka na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wa tara da yi shari'a to kaga su wancan ba su ji waka ba sarewa wannan balle mu wanzu wannan gatanan dai din a ciki eh me a ciki kenan zuwa bai shi waka alalubu shi alalubu aka rawa kala da zai bai jima kare kenan kaga mun zo zamani ko eh da wani yake muna ji kenan kaga an zo zamanin eh annabi ce zamani zai zo waka za ta zamanto kamar halal a duk komi ya canza da salo a masallaci a ji aina ne a ji duba yanzu a masallaci ba ga ake kida ake me kaza kaza an ai magana ce ba annabi da wannan duba ana yi ba eh ba ana ba da tarihi ba wallahu a'lam sihati irin malamai wa asai malamai Allah yana ba su firasa su rika hudin wani abubuwa kamar yanzu fiyon malamai da suka mutu ai wani sai ga wani ya hudu wata firasa wani abu ne hudu shi ma ya hudu shi a haka amma ni abin sai zo daga baya an ce ai an taba wani malami a cikin hudu ba da yake cewa a Saudiya zamani zai zo a rika jin waka ana eh za a rika jin waka a cikin hadari donar da shekaru 100 ruwan haka wadanda magana da bai zaka fasarta magana gani zaka yi da gangaci za a zo gurin ko haka zaka fasarta kaga ya za a yi wannan bai yiwa kenan da ganga da gitar ne za a zo gudu kaga bai yiwa to yanzu wa ana ji eh ana ji yanzu to kaga ni kenan yanzu ana dawafin kana rauda kana ina ne zaka ji wani kawai tashi ta sani eh to shi ko annabi sarewa bai ji ba to mu ko da wannan waƙar ta salulanmu da sarewa wacce ta yi daɗi da wannan abubuwan sonori-sonori namu da sarewa wani hidadi to ka gani to ka ku ina yanzu waka ta zama to kawai ba ku ina jin daji shi kwa in mutum mazhabi sun ji akan duka haramcin waka ba gyara shine wanda ruwa yace ta Abdullahi bin Dinar tabi'i ne yace kharajtu ma Abdullahi bin Umar wata ran na fito da Abdullahi dan Umar ila sukin zuwa kasuwa Abdullahi bin Dinar ne da Abdullahi dan Umar suka je kasuwa a hanya sai ce famara ala jariya sai ya shuɗe ga wata yarinya karama jariyatu sagira yarinya karama tuguni tuganni tana waka kamar suka wuce yarinya ce karama ka tara sanka haka sai rera waka take tana rawa haka sai suka wuce ta kamar yanzu a yanzu ga yaran mu dukkan yanda suka hada ce ayoyin qur'ani haka suka hada ce dandalin soyayya ko sai ta tarera ma haka ne yanzu ko to sai abda daukar suka huce ala jariya abta yarinya sagira karama to ganni tana rera waka faqala sai abdullahi dan umar yace inna shaytan lalle shi shaytan law taraka ahadan la taraka hazi lalle shi shaytan da yana barin mutum da ya bar wannan bayo Allah kenan shaytan da yana barin wani da dai wannan yariya in shekara uku da ya barta tun da kamar yariya ce el katira haka sai rera waka take tana rere haka ibn umar yace kai shaytan da dai yana barin wani da wanda yariya bayo Allah ya barta yanan kaga ji yanzu shaidan ne zo yi ya zayyana mu duk wani abubuwa da ya gani ya zama to ba mu ga malaki shi muna sallah an yi ruku'i an sa saula ta fara ti ti ti ta sarewa kaga duk ko ba mu gani to yanzu ka tado sabon can wannan ko kuma haƙururin mufaddala waɗanda suka wuce manya-manyan tabi'an nan ka tado suka haska musu dunar ta mutu yanzu ai cewa su gwanda su mutu eh cewa su gwanda su mutu fitar da nan gwanda su mutu sabar duniya to amma dai mawaziya ne sai dai allah ke aiko sai dai mu rike tauhidin da sallah allah ta rike mu je ka hadisi na gaba
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت عمرا مولى مطلب قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من تد ولا التد مني بشيء يعني ليس الباطل مني بشيء yawa wani babu ne muke algina'u da mi lahawu jin waka da ya sassai magana allahu mai lahawu duk magana ta shagala shagala abu na karkare duk abu na banza shine lahawu ko to shine wannan ruwaye shi ma yace ma hadathana Muhammad bin Sallam qala habarna Yahya bin Muhammad Abu Amr al-Basri qala sami'tu Umaran maula mudallab qala sami'tu Anas bin Malik yaqul yace yaji Anas hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace lastu min dadin lastu lastu mi babu ƙarya gare ni dadun shine albadi dadun duk abu na ƙarya na wasa na shagala shine dadin duk abu wanda zai shagaltar da kai ya sa ka karya ya sa ka wasa shi ne dadin kenan lastu min dadin babu karya gare ni wala daddun minni bi shay'in kuma babu karya gare ni ta ko'ina kenan babu wasa gare ni kuma babu wasa gare ni ta ko'ina kenan annabi yace shi annabi kawai komai shi menene dirata ne gaskiya ne kenan duk wata ya san magana ko wata karya ko shagala ko menene annabi ce babu shi a gurin shi kenan shine ce lastu min dadin babu shagala a gare ni babu karya a gare ni wala dadun minni bi shay'in kuma babu karya a gare ni ta ko ina ko babu shagala a gare ni ta ko ina kalmati dadin kenan ita ce albatin abu karkare ko karya ko wasa shi extra dadin kenan me kenan lastu min dadin kenan lastu min albadil wala badil minni shi ne fasar lastu min albaɗin wala baɗin mini babu wasa a gare ni kuma babu wasa gare ni ta ko'ina shi ne fasara ko kuma babu ƙarya gare ni kuma babu ƙarya gare ni ta ko'ina kenan shi annabi rayuwar shi duk abu na wasa na shagala na karkara na na duk babu lahau da hadisi duk babu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يشتري لحو الحديث قال الغناء وأشباهه
wannan fasarar aya wadda take cikin suratul luqman ko aya ta shidda wa minan nasi daga cikin wa minan nasi daga cikin mutane man yashi lahul hadis da kowa da zai sai yashashen magana ko ko kuma ya yasassan magana ko kuma da kowa da zai sai magana ta banza lahul hadis magana ta banza wa minan nasi daga mutane man yashtari wanda zai sai lahul hadis kace ya liyadullu asabillah dai batar akan tafarkin Allah kenan kenan a shahidai wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari wanda zai sai lahawal hadis ya sassan magana ko magana banza sai abdullahi dan abbas yace algina wa ashbahi abinda ake nihi da wannan ya sassan magana waka da kwatankwacin waka kenan waka da kwatankwacin waka malamai suka ce waka a wa'azi waka ko da abinda ake waka wa'azi ne amma dai ai shedan yana shigar ta da wannan malamin suka haramta ta gaba daya kenan wannan asalin yashtare bi lahul hadis ai asalinta tana zama akan nadir bin haris ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta qur'ani shi sai je ka labarin rumawa yazo nan maka yana karantawa sai ayar nan tace wa minan nas mai shi lahul hadis to amma dai sai abdullahi dan abbas da zo sai ya ce abinda ake ni wannan lawar hadis ba he waccan tatsuniyoyi ba har algina'u waka wa ashbahi da kuma abinda ya kama da waka duka yana cikin lahawar hadis don wata an tambayi abdullahi dan mas'ud shi ma an lahawar akan yasassan magana da aka tambayi abdullahi dan mas'ud akan yasassan magana faqala sai ya ce algina'u ai waka ita ce yasassan magana sai ce wallahi lazi la ilaha illa huwa sai da ya rance so uku ma na cewa na rance da wanda ba abuwa bauta da gaskiya sai shi yuraddidu ha salasan yayi rantsuwa so uku yace la hawla hadis abinda ake ni shine waka kuma an tambayi abdullahi dan umar shi ma menene la hawla hadis shi ma ya fasarta shi akan waka ne kuma haka duk malamai da suka zo masu fasara su ikirima su majahid duk sun zo akan lahawar hadis shine al-istima'u ila al-gina'i wa mislihu fil batil shine shuraren waka ko kuma al-ma'azif wal gina'i waka wanda ta shayi wani gitar gurimi wannan tika da za a gama da wannan shine lahawar hadis kuma jin waka kasim ibn kasim al-maliki wanda ya zo tambayi imamu na maliki ya ce wai imam maliki ya ne hukuncin waka ma hukumul gina ya ne hukuncin waka imam maliki in ji ibn qasim sai imam maliki kawai bai bashi amsa ba sai karanta mai wannan aya ce fa ma za ba'dul haqqi illa dalal menene bayan gaskiya bayan gaskiya sai ne sai bata to yace waka gaskiya ce kenan takirkima sai bashi amsa kenan zan muga kenan lahawul hadis ne menene waka ko sai ya ce قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا خزاري وأبو معاوية قال أخبرنا إنان بن, بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عو عوسجة عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا وأش... و...
وأشرة الشر والعشرة شر قال أبو معاوية والعشر الأبث العبث daga Abdulrahman bin Usaja ko daga Barra'i bin Azib kala Barra'i bin Azib wane ne wane ne sahabi ne ko to yace kala yace kala rasul annabi sallallahu alaihi wasallam yace afshu salam ku watsa sallama ku rika yawan yin sallama tuslamu zaku zaku kubuta kenan ku rika watsa sallama wannan hadisan mai shi na watsa sallama su sahabbai mu wanzu ai wata ra'ayi ma ke doka abin ko kuma yanzu mutane wata bariki in kamar sallama ma musu mai dawa to shi ko su ake ku rika watsa sallama sai ku kubuta kai su wasu sahabbai yawo suke dan su nemi ina yake da kai jama'a dan su bi su mun sallama abdullahi dan umar wannan wata ne kama almajiri shi ina ga nafi ne suka je kasuwa da suka je kasuwa abdullahi dan umar da wani almajirin shi ko da suka je kasuwa sai abdullahi dan umar sai ya tsaya tun daga bakin kasuwa ba gaba ɗaya ba jama'a yawa wannan sallama yawa wannan sallama yawa wannan sallama yawa wannan sallama kamar ka je bakin kasuwa yanzu ga mai attarugu ko ga ma da sinabi zuwa kuliya ga mai attarugu ko ga mai albasa ga mai kwamfutar ga mai kaza su yawa wannan sallama yawa wannan sallama yawa wannan sallama yawa wannan sallama suka gewe kasuwa abdullahi dan umar bai sai komi ba a komo gida satin gaba sai abdullahi dan umar ya cewa wannan mu koma kasuwa sai ya ce mai in mun je ma mai gida ba sayan koyi ba ake mun je sai ce ai ni ba sayan koyi bai kai ni sayan lada ya kai ni dan in kasuwa an yi samun mutane da yawa na je ne dan in wa mutane sallama to sahabai haka suke afshu salama su watsa sallama suke ko ina duk inda suke salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ko kuma yanzu a ana kwatanta da ko sai ce wal asharatu sharrun amma me asharatu wal asharru sharrun asharru gane ya fasarta ba yace wasanni kuma ai lahawul hadisi ne muke babu ko wasanni kuma to wannan sharri ne duk yawan abu ka doke shi a wasanni wasanni sharri ne kala abu ma'awiya abu ma'awiya sai fasarta ma al asharru yace al asharru abinda ake ni al abasu wasanni tunda daman babin da yake ma menene Allahu ko to sauran hadisi ɗaya mai da babar kare shi قال حدثنا عاصم قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير الألح- اللحاني عن فضالة بن عبيد وكان بجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بكوبة فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي ثم قال ألا إن اللعب بها ليأكل ثمرها كآكل اللحم الخنزير ومتوضئ بال- بالدم يعني بالكوبة النر نرد annat me nat lido
ma wannan nat lido ko dara ko to muje hadathana isam qal hadathana al-haris an salman bin sumair ilhani an fidala bin ubayd daga fidala bin ubayd shi fidala bin ubayd wannan sahabi ne fidala bin wa fadala bin ubayd sahabi ne ko sai ya ce wannan sahabin wa kana bi jam'in min al-majami ya kasance a cikin majalisi na daga majalisai jam'i kenan gurin taruwar jama'a min al-majami na daga inda ake taruwar jama'a kenan ya kasance a daga fada yana zaune a wata fada na daga fadoli ko kuma ya kasance yana a wani majalisi na daga majalisosi kenan shi wannan sahabi ya kasance yana wani majalisi na daga cikin majalisosi da ake zama na garin to yana wannan majalisin azamne fa balagahu sai labari ya zo mai ke labari da ya zo mai sai aka ce anna aqwaman wa ansu mutane a wancan majalisin na gaba yal'abuna bil kuba suna can suna karta karta wannan kuba larabcin yaman ne alkarta kenan ko dara shi ne yal'abu na bil kuba suna eh, suna to suna bilo suka ce ko suna dara shi sahabin yana yana wani majalisi ko daga majalisan gani ko sai da wani ya zo majalisin sai ya ce mai ya ce mai sai labari ya zo mai ai ga wa'astan su mala ya sa gaba ko yal'abu na ne yal'abu na bi kuba suna wasa da karta kama nan unguwa ba ga majalisi ba na can bayan nasu wale ya sabo in kai nan ba ga wani majalisi ba can ga wani majalisi ba to yana wani majalisi ne yana zaune sai aka zo aka ce mai ai yan majalisin nan gaba suna wasa dara jalaye nan alkuba muka ce mene karta ko ko dara ko shine muka ce larabci mene ne yaman su ne suke cewa dara rido ko ba sahabin nan da ya ji wannan kai ɗaya zahi imani faƙama ga daban sai tashi yana jin haushi yana mai hushi faƙa mai tashi ga daban yana mai fushi yanha anha yana hana wannan abu yace ka ayi ai nasiha wannan abun ba kyau ka ayi ashaddun nahi tsananin hani yana ka ayi ba kyau kuma yana hanin tsananin nahi hani sun maƙali sai wannan sahabin yace ala ku shurara innal la'iba biha lalle mai wasa da ita mene karta da dare da lido da sauransu ko yana mi yana mi la ya'kulu la ya'kulu la ya'kulu samaraha wani zai gasa kamaraha kai kamar ha ta ko to kaki mai data samar ha ne nima nima sa- samar samar Eh, samar me samar kudinta kenan innal la'ibi biha mai wasan wannan kartakin la ya akulu samaraha yana cin moriyarta kenan zai ci moriyarta na samun zinubi kenan yana cin moriyarta kenan moriyarta ta zinubi yace ka akulu lahabul hinzir mai wasa da ita ya kasance kamar mai cin naman alhanzir ne wa mutawaddu bidami kuma mai wasa da ita kamar mai alwala ne da jini sai fasarta ma ko bakin sai ce ya'ani abil koba abinda ake nihi da koba annardu shine dara lido da sauransu abin wasu yalike yayi mu ba zamani ne muke yanzu muke yayi sallah dai da tafidi amma dai maza maza an tafi zamani ne muke cikin laifi ba a ɗaukar shi laifi eh mutanen da sarewa ma suna yi suna liƙewa kunnansu mu kuma sauran da duka kwana mai zai tashi ne eh kowa kashe gidan shi tarke lalata da kwata wuni ake ana yi eh a kawai sallar tawili ne sai Allah kyauta Hmm. ya hadisin fasare ya kasance bi majma'in yana ina yana majalisi na daga majalisai ko fa balagahu sai labari labari zo mai ko labari sai aka ce mai anna aqwaman wa ansu wa ansu jama'a wa ansu mutane yal abuna bil quba suna can suna wasa da suna wasan dara karta suna wasan karta fa qama gadaban sai sahabi ya tashi yana mai fushi yanha anha yana hana wannan abin ashaddu nahai hani mai tsanani sun makala kuma sai ya ce shi wannan sahaban ala ku shurara innal la'ib biha mai wasa da ita wannan kaltai darai li ya'kulu samariha zai ci moriyarta kamariha na yaka gyara samariha ka akilin lahamul hinzir zai kasance kamar mai cin naman alhanzir ne wa mutawaddi'un bidami kamar mai alwala ne da jini sai fasarta ma ko bakin ya ce ma annardu muka ce larabcin yaman ne suke cewa al ko ba sai mu tsara ganin ko kenan sai a sa alama za mu tashi ina sabon babe na 341 hadai wa samtil hasan idan Allah kai musa tun gaba da fata abinda makaranta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawwa da zaman gaba daya Allah ba mu ladan gaba daya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka